الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau asabar kenan shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatu na biyu a cikin littafin addurratul yatima darasi na biyu kenan mun karanta muƙaddima a darasin farko yau za a tashi babi na farko ko bale ce babu haddil kalami wal kalimati wa aka same ha za a yi bayani akan ma'anar alkalam da ma'anar alkalima da kuma a ƙasamul kalimati wale ce haddul kalami labzunal mufidu na ta zaidu wa za ya zaidu wa haddu kilmatin faƙaulun mufuradu وهي اسم أو فعل وحرف يقصد فاسم بتنوين وجر وندى وأل بلا قيد وإسناد بدا وعرف لما ضارع من فعل بلم والتاء من قامت لماضيه علم والياء من خفي بها الأمر جلا والحرف عن كل العلامات خلا to dama malaman nahawu abu na farko da suke fara magana a kansa shine alkalamu da alƙaulu da alkalimatu da alƙaulu da alkalimu duk wa'annan ana fara maka ta'arifin su saboda duka kowane ma'anarsa daban a wurin malaman nahawu kalimatun daban alkalamu daban kalimun daban ƙaulun daban lafzun daban kowane da ma'anarsa shi ne mabari'u da ake koyo a cikin littattafai na nahau zumala ya ce ta'arifin zance da kuma kalima da karkasuwarta idan an ce alhaddu shine a ta'arif in an ce haddidi kaza ana nufin ka yi ta'arifinsa ka yi bayanin mahuwa daidai yake da a ce arif to haddul kalami eh ta'arifin magana a wurin masana na hau shine lafzunal mufidu lafazinmu wanda ya ba da fa'ida cikakkiyar fa'ida shi ake kira da alkalamu illa fa'idan nan sun samu taƙaidi cewa labudda an ta kuna ta matan suka ce wahiyar lati ya hasunu sukutu alaiha shi ne wadda yana kyautatuwa mutum ya yi shiru a kanta mai saurare baya jiran a ƙara wani abu shi ma mai magana bai raga komai ba duk abin da yake son ya isar ya isar to wanda ana kiransa da alkalamu alkalamu wasu su kira ta da aljumlatul mufida saboda duk sanda ka ji an ce alkalamu a wurin malaman nahau to sai ya zamo jumla cikakkiya mai ba da fa'ida sai an samu almusnadu da almusnadu ilai ina misali bala ce nahau misali a ta zaidun a ta zaidun zaidu ya zo aga wannan wadihun ko zaidu ya zo sanannen abu ne kowa na iya fahimtar me ake nufi wa za ya zidu wannan kuma ya zidu ne mutumin nan na mai suna ya zidu kaga an samu jimla biyu a ta zaidun ko za ya zidun yawwa a ta zaidun jimla ce fi'iliya li'annaha bada'at bi fi'ilin ata za ya zidu jimla ce ismiya li'annaha bada'at eh bismil ishara shine za eh yawwa kenan a jum alkalam labudda an yakuna jumlatan eh ta fuska isharatan abinda malam ke nufi kenan ba za ka kawo kalma kwaya ɗaya ka ce kayan magana ba amma wannan auren malaman nahau lafazi kwaya dai baya wadatuwa game da cewa wai kayi magana sau da haka in ka ce zaidu zaidun misali ba kai magana ba a wurin malaman nahau saboda mi zaidu lafazi ne to shi yasa can ibnu ajin rum ya ce alkalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadai ya kawo sharuɗa guda hudu ma'ana alkalam اللفظ خرج بهذا خرج خرج بهذا الإشارة وحديث النفس إيه دسم فتا wannan ba alkalamu bane wal kitaba wal aqad duk wayannan ba a kiran su alkalam sai halishe ya furta al murakkabu sai ya zama kuma murakkabi abin da ya hauhawa ya haɗu tsakanin ko dai fi'ilun wasmun ko dai ismun wasmun shi ne murakabun sannan kuma almufidu kuma ya zan ya ba da fa'ida fa'idan nan cikakka ake bukata ba fa'ida wadda ba cikakkiya ba sannan bilwada'i bilwada'i malamai sun ba shi ma'ana biyu sun ce بوضع المتكلم أي بإرادته وقصده yazan shi mai maganan ya yi nufin ya aza zancen saboda haka a wurinsu wanda ya zance ba tare da niyya ba bai magana ba bai bai magana ba amma a wurin malaman shari'a rubutu magana ne al-ishara al-mufhama nuni wanda ana iya fahimtar shi magana ne shi yasa in ka rubuta ka saki matarka ta sau eh saboda a wurinsu almakatubu kalmuta kallon abinda an ka rubuta kama abinda an ka faɗa ne bilwada wasu kuma suka ce a'a bilwada arabi ya zan abin da ka furta lafuzan nan laraba sun ka azausu ba a jamawa ba babu bayi ba ina hausa ba magana ba ce wa in afadat turanci ba magana ba ne wa in afada duk wani yare ko ya fa'idantar in dai alfazu ɗin da ka yi amfani da su ba larabci ba ne to ba ka yi magana ba a wurin malaman nahau to a ta mun ji fi'ili ne ko dama mun ce sai a yi li'irabi me li'irabin a ta labudda min al'irabi al'irabu huwa nahu shi yasa wani lokaci ma a ce al'irabu ana nufin nahu na'am na'am shi wa al'irabi sai an kama jiki eh saboda ƙa'idodin nahu ake ɗabbaƙawa sai ka bugi harafi da kyau eh ba a cewa eh na'am na'am akwai saura lirabi wasu ya yi da gaske ha yauwa wabil haƙi to eh ina wani ainihin ɗin ta fito ban ji ta sosai ba eh to ina wani eh kai malam ba kai ba na'am eh yawa eh eh eh mala ali eh ido wasa lallai to Allah ya kyauta kun san wasu na lerabi amma kuma sai ka kama ba larabci suke yi ba sai ka suna he'ilon he'ilon he'ilon malin eh za ga wanda ai ba larabci ake kara wai he'ilon babu wani abu ha'ilun ko kuma malin wai haza ha'ilun ne mali to saboda haka abin da ya sani muku tambihi ga wannan an zo lirabi ana ana ba komai haƙƙinsa an gane ko ɗa'u kulle haƙƙin haƙƙahu wa musta haƙƙahu to al'irabi labudda min haza harafi a faɗe shi daidai kuma a kula da ƙawa'idu na imla'i kuma a ƙawa'idu da na larabci na nahawun don karka zo kana al'irabi kuma kana zagin nahawu to me an kai eh aga akwai matsala to wannan kenan saboda haka a kowa ya faɗa kenan ko eh to me lirabinsa cikakke eh bari a yi guda-guda na'am eh alaran mahaiki ya kamata a ce haruffan nan suna fita yadda ya kamata ko ba haka ba ba a wasa da haruffa eh ba a wasa da harufa na'am ka gama to wani ya yi a ba harufa haƙƙinsu sosai ci gaba na'am Na'am. Shi kenan? Ina wani? Na'am. Eh? A yi za kai kai naka. Na'am. Eh? Na'am. Na'am. yawo to almuhimmu dai a takaice ba ka zama na hawiyun sai ka iya lirabi an gane duk ayar da za a kawo ma kana iya wace ta ka yi lirabin ta ka yi bayanin abin da ya kamata a yi allah ya sa mu gane in hadisi ne haka in ma baiti ne haka kuma wannan shi zai sa na hawin ya tabbata saboda kana karanta ka'ida kana ɗabbaƙawa kana karantawa kana ɗabbaƙawa to sai ka gama alumatu ɗin na nahau sun kahu sun tabbata to shi yasa a barcewa ha'ilun eh kuma a barcewa madi eh tunda baka sa ma'arifa ba baka ce alba to ba a cewa madi in ka ce madi ka tabbatar da ya'un manqusi ne suna manqusi in ya zo mahallin raf'a kuma a nakira to shafe yawon ake yi sai a yi masa tanwini guda biyu a ƙasar kamar can faƙaɗe ma'anta ƙaɗin a gaba ce ƙaɗi ba eh saboda ƙaɗin a nakira ya zo kuma a mahallin rafa to akwai irin wannan ƙa'ida domin ji zaidun ha na'am to bari malam ya fara eh nam zai nam ban ji ya ta sosai ba yawwa nam nam nam shikenan ya zanguntu sosai a ɗan ƙara a ɗan ƙara lerabin na zaidu akwai abin da baka isuwa ba Na'am. A'a ba su za ka tambaya ba. A ƙari muke bukata. Eh, mun ji abin da ka ce, yanzu ziyara muke so. Na'am. Na'am. Na'am. shikenan babu ƙari a zaidun baka gama li'irabinsa ba ha to izo eh ah na'am na'am eh eh eh na'am to sai wa akwai saura na'am na'am na'am na'am مم. مم. نعم shi kenan ba wani saura na'am na'am na'am na'am na'am na'am shi kenan ba huwa to ai ka baro shi baya ba nan ne mahallinsa ba hmm? lerabi cikakke muke bukata wanda ba a bar komai ba kowace ka'ida an ambata eh nan yawwa nan الضمة الظاهرة على آخره نعم shi kenan an samu ƙari ko to akwai saura har yanzu na'am hmm? na'am shi zaidu to Allah ya kyauta to mu je gaza na'am eh to bari mu je za waza waza na'am za ya zidu wa zai fara na'am wa zai fara bi sur'a na'am na'am na'am نعم في محل رفع نعم سامي يزيد يزيد خبر مرفوع امم يزيد خبر نعم مرفوع مرفوع وعلامة رفعه كوكو ورن قراني دي كوكي eh ايه الضمة الظاهرة على آخره نعم لأنه مفرد نعم وهو صحيح الآخر نعم
والجمل والجملة نعم أنت على الطريق إسوة
والجملة نعم هي جملة
to sai ba ko lera bai yayi eh mumtaz ah ittaqillah ya shi ittaqillah mumtaz ai karshe kenan eh so to kaga ba ba kai karshe ba kuma ka ce mumtaz na'am shikenan a to lallai yana da kyau a koyi li'irabi saboda haka a samin zambai a yi ƙoƙari kuma kowa zai yi ne ya yi min ode ya turo min a wasu in saurara kaga kowa bai ji kawo bale a ji kayi sabo In- in- inda na ji kurakurai sai in gyara na ƙananan wayoyi ai ana aro ko ko ta yaro ɗaya ka ara kai Eh, suratul ikhlas ita za a yi mana la'irabinta in ta yi yawa kuma a bada wata eh eh ƙur'ani ne fa na'am aya guda ta yi kaɗan a ni ina- ni ina da lokaci ba ga audio za a turo min ba da ka ɗaya ka tura min kawai zan saurara zan yi mara falayin kuma ta yi yawa tun da ayoyinta abin nan ne sai a dawo ga suratul kawsar ko suratul asri a dawo suratul asri eh na'am to in yayi bari mu bada baitin farko na hamdan liman sharrafa na bil mustafa wa bil lisanil arabi as'afa sai a zaba ko shi ko to Allah ya gyara Allah shi muna ga munkatar Mm, yana da kyau a yi ƙoƙari gaskiya to da ko karatu kake a ji kana ɗan jefa li'irabin nan to kaga abubuwa na kyau ko ba haka ba Mm, ya fi su ma yaran nan duk yaran nan ya kamata a ce akwai darasi na musamman na li'irabi hidimarsa yara ne zai ga sun tashi da shauƙin larabci da nahawu da sauransu haka ya kamata tun ya kamata a ce a ɗauko malami tun daga su gakunan ga su malam aliyu Hmm? Allah shi bada jagora to mal ya ce nahawu atta zaidun wa za ya zidu mun samu jumla fi'iliya mun samu jumla kuma ismiya saboda haka ata kamar yadda aka faɗa abu shakka ah, fi'ili ne kuma fi'ili kamar yadda zai yi bayani nan gaba ya kasu kashi uku eh akwai wanda ya riga ya wuce shi suke kira da alfi'ilul madi akwai wanda kuma yanzu yake shi ake kira da almudari'u ai almushabihu almushabihu bismi fi'ilin eh ko kuma almushabihu bilismi yayi kama da suna ta wata fuska kamar da dai za mu yi bayani sannan akwai kuma fi'ilu amrin shi kuma umarni za ka bayar Hmm? akwai wasiɗa shine asma'ul af'al wanda duk za a yi bayani a kansu insha Allah to Allah shi mana jagora yau a ta sai ka ce fi'ilun madin mabniyun ala al-fatahati al-muqaddarati ala al-alifi man'a min zuhuriha at-ta'azzur kaka ce as-siqal at-ta'azzur لأن الألف يتعذر تحريكها بالفتحة ونبقى عم بتشونا لأن الألف يتعذر تحريكها بمين بالألف آه، يت- يتعذر تحريكها بالفتحة سنة أكوي مين أكوي زيد شكو مكوكا تشمي فاعل مرفوع وعلامة رفعه كو الضمة kuma kaga dama kana cewa fa'ilun marfu'un bi fi'ilihi saboda a tashi ne amil akan zaidu eh bisa ga zance mafi inganci yawwa ata fa'ilun marfu'un bi fi'ilihi shine ata to me alamar raf'a din sai ka ce wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahira tun daga ta nan ga dalun kana gani to me yasa ta zamo zahira akan sa li'annahu mufradun ko ko li'anna husmun mufaradun duk wanda ka faɗa yayi kuma wa huwa sahihul akhiri saboda in mu'tallul akhiri ne ba haka li'rabin sa zai zamo ba kamar yadda za a yi bayani a a baya insha Allah wal jumlatul fi'liya la mahalla laha min al-i'rab wa hadha huwa shina nan ne magari eh zan maimaita ata fi'ilun ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر لأن الألف يتعذر تحريكها بالفتحة زيد فاعل مرفوع بفعله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو صحيح الآخر والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب هذا هو مم. mala ce wa za ismu isharatin mabniyun ala alfathati eh mabniyun ala sukuni afwan za ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in i'rabuhu i'rabun mahalliyun kullu mabniyun i'rabuhu mahalliyun al-i'rabu yanqasimu ila thalathati aqsam al-i'rabu adh-dhahir al-i'rabu at-taqdiri al-i'rabu al-mahalli sanatakallamu alaiha insha Allah eh to shine za sai ka ce ismu isharatin saboda su za ka ce wancan yawwa ismu isharatin mabniyun ala sukuni saboda ga alif gabansa eh ka gane gane ko fi mahalli fi mahalli sai ka ce raf'in li'annahu mubtada hmm? والمبتدا kuma marfu'un wal mubtada marfu'un to yazidu shine min eh khabaru khabarun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi magana cewa khabarun marfu'un bi mubtada'ihi kaga da ma zaka yi fada wannan huwa ahsan eh khabarun marfu'un bi mubtada'ihi li'anna al-khabara عامله المبتدأ eh wal mubtada amiluhu al ibtida wa in kana hunaka akwai wani zance masu cewa al khabaru huwa al amil aidan akan mubtada amma hadha da'if was sahihu da'if was sahihu al mubtada marfu'un bil ibtida eh ma huwa al ibtida shine tajarruduhu an al awamil al lafziyya ka kana wa akhawatuha wa inna wa akhawatuha wa zanna wa akhawatuha هذا هو الابتداء هو التجرد تصور هكذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا أجا إعرابه إعراب محلي سيكتش لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب شيء ما أنبكو أم بتشيشبا لأنه مبني لا يظهر فيه إعراب هكما أمبتو أن سبب لتنكاتي a fi mahalli raf'in ka gani ko a ƙarshe ka ce za ismu isharatin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in li'annahu mubtada ko wa huwa mabniyun la yazharu fihi i'rabun ba wanda ya ambace wannan yazidu sai ka ce khabarun marfu'un بمبتدئه شي زاد وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر والجملة الإسمية في محل ماذا؟ أو لا محل لها الجملة اسمية هل لها محل من الإعراب أم لا؟ أه؟ جملة اسمية؟ eh walijumlatul lismiya me mahalli tana da mahalli ko ba ta da akwai hunaka jumal guda bakwai wayanda adda mahalli na li'irabi akwai kuma jumloli guda bakwai wanda ba su da mahalli na li'irabi to jumla ismiya tana wani bangare tana wani bangare na'am to ma محل إعرابها في محل رفع أمم. وال- والجملة الاسمية أمم، في محل رفع أمم، شيني ابتدائي sau duk inda ka ga suna galiban to yakan zo ne marfu'i Mm, inda an fara zance da shi Mm. to saboda haka nan ta tsaya ne mahallin kamar dukkansu za a kaddara su kamar sunaye ne da shi yasa za a ce wal jumlatul lismiyatu fi mahalli rafin an gane ko yawwa saboda suna yana da mahalli na jarra amma shi ata la mahalla lahu min al-i'rabi shi yasa ta aka ce wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha min al-i'rab saboda fi'ili madin bai da mahalli na al-i'rabi sabanin mubtala da mun ka faɗa mun faɗi mahallinsa to wannan shine mala ya ce wa haddu kilmatin sai ta'arifin kilma ko idan an ce kilma ko kalimatun duk dai guda ne mala ya ce faƙaulun zance ne mafradun wanda yake ƙwaya ɗaya kun ga saɓanin alkalam duk sanda ka ji an ce kalimatun ko kilmatun an gane ko yawwa kalimatun ko kilmatun to duk sanda ka ji an faɗi haka ana nufin lafazi ƙwaya ɗaya saboda haka zaidun kalima ce amma ba kalam ba ne ba kalam ba ne me yasa saboda mufradi ne amma qaulun eh, amma kuma kalimatun ne saboda mi lafazi kwaya ɗaya ne sannan haka kuma qaulun da qaulun da kalimatun duka sawa siyani abu ɗaya ne saboda haka kullu kalimatin qaulun kullu kalimatin qaulun shi yasa ya ce maka fa qaulun mufradun qauli kwaya ɗaya amma walaysa kullu qaulin kalima eh don can ibn malik ya ce wal qawlu am shi qawlu ya game alkalamu ya game alkalimatu ya game kuma alqawlu din duka hawayo ana iya kiran jimla a ce qawlu ana iya kiran eh, kalam a ce qawlu ana iya kawo kalima a ce qawlu duk ana iya kawo ana iya wannan wahyasmun kaka ce wahiya saboda mazani wahyasmun to kashi can dama ya ce aka sami hada karkasuwar kalima ko ita ta kasu kashi na farko akwai ismun akwai ismun ko ism malaman loga sun ce yana da lugogi guda goma sha takwas ismun eh kana iya cewa ismun kana iya cewa asmun kana iya cewa usmun salasu lugatin wannan a i u laka laka fursa sannan in kaga dama kana iya kwabe ta simun samun sumun kaga shi da kenan can ismun asmun usmun simun samun sumun shidda lugogi guda shidda kenan ko sannan in kaga dama kuma kana iya shafi alif din sai ka sa ta'un sai ka ce simatun samatun sumatun mun samu tara kenan sannan in ka ga dama kuma kana iya shigar da alif tsakanin ta'un ɗin da mimun sai ka ce simatun sumatun samatun sha biyu kenan simatun eh, samatun sumatun sannan in ka ga dama kuma kana iya cewa eh sama'un sima'un suma'un nawa kenan a wasu kai sha takwas ba? sha biyar eh sha biyar sannan kuma in ga dama kana iya kawo aliful makasura al'aliful makasura sai ka ce sama sima suma eh shi ne can ɗan malike cewa wa mafradul asma'i ma qad salima min shabahil harfika ardin wasuma to wannan lokaci ya amfani da ita sau da haka za a iya cewa ma sama'uka wani ya zo ne ce mai ma sama'uka sai dinga kallon sama sai ne ce awa balan kayan mai luga mai nauyi wai shi sama'u sama ɗaya sani saboda ba ba lugawi ba ne to ga sha biyar ga uku sha takwas to wannan duka suna na da su hmm? yauwa saboda haka ana iya amfani da su masu maka masu maka masa maka masu ma'uka masa ma'uka masu ma'uka masu matuka masa matuka masu matuka masu muka duk ana iya faɗa duk suna na da wannan lugogi guda takwas wazo da haka dama za ka yi amfani da ita kana cewa sama'i bashir eh suna na bashir sama'i suma'i sima'i eh to wannan kenan Allah ya tausaya mu da ya babu ilimi to idan an ce alismu shine ma dalla alal musamma ya an ce suna shine abin da ya nuni akan wanda an ka kira to akwai sabani na malamai sun ce mushtaqqun ne min as-sumuwi wa huwa al-ulu sune aksarul basriyina sun tafi akan cewa suna an istiqaqin shine daga as-sumu shine al-irtifa daukaka Hmm? sun ce ah, li'anna al-insana ko li'anna al-musamma yartafi'u bismi saboda kowa yana ɗauka kowa ne da sunansa wal kufiyuna su kuma suka ce a an istiqaqin shine min simati wasimatu hiyal alama hiyal alama saboda kowa sunansa address ne alama ce gare shi da an ce zaidu kai in ba zaidu bane ka san ba da kai ake ba da an ce ga dubu ɗari a ba zaidu to amru na motsawa duk yadda yake so sai dai dole shilahi to wannan shi ne an gane ko yawwa to wannan kenan sai ce au fi'ilun akan yi naƙalu a nan ga wannan alif saboda wazani wahiyasmun nau fi'ilun kaka ce wahiyasmun au fi'ilun in kai haka baitin ya kalli wannan ya nuni baka san arud ba sai ka zo makaranta an koya ma to shine au fi'ilun ko kuma fi'ili alfi'ilu fil lugha shine alhadas shine sabo duk abin da an sabo sunan sa aiki yi kenan haza fil lugha eh amma istilahi na malamai suka ce a kullu labzin ya dullu ala husuli amalin fi zamanin khas duk wani labazi da yake nuni akan faruwar wani aiki a wani keɓantaccen lokaci to yi son ma fi'ilan wannan ta'arifi shamilun ne limadin wa mudari'in wa amrin Mm, saboda haka kowane ya shiga ciki kullu lafzin ya dullu ala husuli amalin fi zamanin khasin Mm, an gane ko? to sai cewa harfun da kuma harafi shine kaso na uku wa harf alharfu fil lugha shine at-taraf ko aljanibu eh gefe shi ake kira harafi ya an ce anta harfin ma'ana kai gefe kake gefe kake amma wal harfu fil fil fil istilah abin da suke nufi da harafi shine ma laysat lahu alama eh wanda bai da alamomin fi'ili da za a ambata bai da alamomin suna da za a ambata an gane ko amma harafin nan yi kusadu harafin da an ka kawo shi don ya bayar da ɗaya daga cikin ma'anoni guda goma akwai alma'ani guda goma to in harafi yana da ɗaya daga cikin ma'anonin nan guda goma a karatun mu na mulhatu da irab mun kawo su na ganin addarsul awwal to eh, akwai su al'amru akwai su annahyu akwai at-ta'ajjub da makamantansu suna ce to kenan harfa kashi biyu ne akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani akwai harfa na ginin kalima eh irin ba ta ja din nan da sauransu to ba su ake magana ba ana nufin huruful ma'ani harfan da za su zo su bada ma'ana irin su huruful jarri kulluha hurufun ma'ani saboda suna da ma'ana sai dai ma'ana kuma eh la ta zaharu illa ma a gairi shi shi kaɗai in kace min to ma'anarsa ba za ta fito ba sai ka haɗa shi da wani abu in kace ala eh bil'ain ala to ma'anarsa ba za ta bayyana ba sai ka haɗa shi da wani abu an fahimci wannan to wannan shine sai ce fasmun shi suna bitanwinin ana saninsa da tanwini ana saninsa da tanwini ma huwa tanwini hmm? yawwa nunun sakinatun za'idatun talhaqu akhiral lismi ba a cewa ismi talhaqu akhiral lismi lafzan la khata saboda haka a lafazi zaka ji ta amma a rubutu babu ta eh yawwa saboda haka nunun ce sake na ɗaurarra za'idatun labudda min haza eh sai an sa za'ida sannan ta ƙari don asalin ta bata cikin kalma karɗe ka zo ka ce nunun sake na tun talhaƙo akhirar lisim to haza ta'arifu ghairu tammin ba cikakke ba ne to daga cikin alamomin suna akwai attanwinu akwai attanwinu saboda haka malamai sun kasa shi wajen kashi shida amma wanda ke shiga sunaye kashi hudu ne eh akwai tanwinu tamkini shi yana shigan ma al'asma'ul ma'uraba eh don a ƙara tabbatar da cewa sunan nan suna ne duk yadda yake ta makoni wajen zamansa suna ya zamo irin su kitabun irin su zaidun irin su rajulun irin su talamizun irin su tullabun duk wani suna ma'urabi in ka gane da tanwini to haza tanwinu tamkini akwai tanwinu tankiri shi kuma ya dukulu ba'dal asma'il mabniya eh wasu sunaye ginannu yake shiga musamman irin su sibawaihi sibawaihi haza mabniyun idan ka ce ja a sibawaihi wa sibawaihin akhara sibawaihi ya zo wanda an ka sani almaruf wa sibawaihin to wannan wani sibawaihi ne daban ba wancan ba to haza tanwinu tanwini ne na tankiri don a mai da sunan na kira amma asalinsa ba na kira ba ne asalinsa ba ta ba na kira ba ne sannan akwai tanwinul muqabalati shi kuma ana yadkhulu jam'al muannas as-salim shi kuma akan shi irin su muslimatun hindatun zainabatun da makamantansu muslimatun mu'minatun qanitatun hafizatun ila akhirih eh to shi kuma akan sayo shi ne saboda muqabalar saga nunun ta ainihin jam'ul muzakkar as-salim don lokacin da kace muslimatun aga in ka koma ga mufuradi muslimatun to wannan tanwinin shine ya sake maimaituwa muslimatun muslimatun muslimatun to in ka dawo ga muzakkar kace muslimun aga akwai tanwini in kan mai sai jam eh, tasniya ba zai bayyana ba sai dai a kawo nunu sai a ce muslimani in ka kawo jam'i muslimuna bishe sa wajen lirabi sai ka ji an ce wan nunu iwadun an tanwini fil ism al mufrad saboda gashi an yi jam'i kuma akwai tanwini to sai aka ce ya za a yi da shi tanwini kuma baya shiga ga jam'ul muzakkar as-salim to sai malamai suka ce a kawo nunun saboda ta zama madadin wannan tanwini ba an huta ba eh tun da dama ƙarshe take eh to wannan shi ake kira da tanwinu al-muqabala li'annahu yuqabilu eh yawwa waccan nunun da ke cikin jam'ul muzakkar as-salim sai tanwinu al-iwad eh shi kuma wani abu za a shafe sai a kawo shi sai ya wakilci wancan da aka shafe shi kuma kala uku ne akwai iwadun an harfin akwai iwadun an jimla akwai iwadun an kalima iwadun an harfin irin su da yawa irin su fatan eh a gani qadin da makamantansu a asluhu qadi fata to da aka shafi harfu illa sai aka yi mai tanwini wa nawwinil munakkar al manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa to dama ka'ida duk sanda al ismul manqus yazo marfu'i kuma yazo na kira to malam yace sai ka shafe sai ka shafe wannan harfu illa din sai ka yi mai tanwini eh sai ka ce ja'a fatan hmm? جاء فتى مررت بفتى في رفعه وجره خصوصا an gane wannan ko to wannan shine abin da ake magana a nan a in kuma da yake wannan ismin ne makasu in ismin ne manqus in ka shafe harafin to sai kai masa wannan tanwini da wasu laƙasa kamar ƙadin ja a ƙadin marattu bi ƙadin an gane ko amma in mahallin raf- eh, nasaba ne to sai ka sai ka yi mai li'irabin salahiya lau ra'aitu qadiya ra'aitu qadiya amma shi wancan da muka bada misali fatan alismul maqsur to shi in kace ra'aitu fatan to zaka kaddara masa zaka kaddara masa fata shi ne akan wannan alif da ka shafi to shine bambancin sa da alismul manqus الاسم المنقوص أي جاء فتى فتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه حذف النون على آخره حذف النون على آخره هكا رأيت فتى فتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه مم، حذف النون على آخره هكا مررت بفتى فتى مجرور ببي وعلامة جره أه؟ hasfun nuni ala akhiri wannan shine bambancin shi da alismu almanqus to akwai iwadun an kalimatin shi kuma yana shiga ne irin kullu da ba'adu kamar lillahi al'amru min qablu ay min qablil galabi eh a gani min ba'dil galabi kaga al-ghalab eh kalima ce ko kalima ce an gane wannan ku irin su wa kull eh, menene wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu to wa kullu din nan wannan tanwinin da ha gani akwai abin da an ka shafi me an ka shafi eh na'am ga ba ita nake bukata ba ba wannan aya ba mace aya ce nake bukata a'a wa- ba ita ba wannan iwadon an jimla Eh, eh iwadon an kalima eh iwadon an kalima muke bukata eh innaha kalimatun la eh, yawwa in kullun lamma alaiha hafizun jayyid to haza huwa in kullun lamma alaiha hafizun to kullu din na akwai abin da aka shafi yawa wa in kullun lamma jami'un ko duk wayannan akwai abin da aka shafe shine an ai ko a ce ko a kaddara kullu wahidin minhum ko kullu eh, ko kullu ahadin ko kullu insanin duk dai abin da zaka kaddara na kalma mm. wa antum hina idhin tanzurun wannan iwadun ne an jumla iwadun ne an jumla yawa ai wa antum hina idza balagatir ruhul hulquma to shi aka shafi eh yawwa kamar ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha sai mi wa qala al insanu ma laha eh yawma idhin hadha mahallu shahid ay yawma idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhraj to duk shine an ka shafe da aka zo kawai aka ce yawma idhin to haza tanwidun eh tanwinun tanwini ne an ka yi na iwadi amma na jumla ko kuma jimloli jimloli ne gaba ɗaya sai an ka dunkule an ka kawo tanwini a kansu to wannan shi ne to sai mi mi al'amari yake faɗa kan alamomin suna a manzumarsa ta na hau Na'am, to guda yayi. Na'am. A kama jiki, na'am. To, kun ga shi ya ƙara. Nan alhadarami bai kawo abin nan ba. Me ya bai kawo ba, wanda can al'amuri ya kawo. Lamun? A, akwai al... ya kawo ga allan kana gani wa albila ƙaidin al'amuriti nawa ya faɗa alama nawa ya ambata al'amuriti alama nawa ya ambata takwas a su kai takwas ba alizu bi tanwini mun samu tanwini wal khabd mun samu jarra wa harfi khabd mun samu harfin jarra uku hudu kawai ya kawo to kaga kenan alhadarimi ya fi fadawa don shi cewa yi mi eh fasmu bit tanwini wa jarrin wa nida wa al bila qaidin sai ce mi wa isnadin bada to shine nake bukata na kaga shi bai kawo isnadi ba hmm? amma shi gashi ya kawo shi kamar dai ya bi mazhabar dan maliki ne mi dan maliki ke cewa والاسم بالتنوين والنداء وال ومسند ال- كما جيكي بالا اسمد الاسم بالتمييز وحصل تو aga kamar ya bi mazhabar dan malik ce eh wal ismu bit tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasan wa musnadin lil ismi to a takeice dai eh biljarri wa tanwini wanne da to ina na dauko wannan baiti ko na koma alfarida ce biljarri wanne da wa alko biljarri wa tanwini wanne da wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal wanda shine ibnu malik to ina na samu wa musnadin lil ismi na mamaita na mamanta baitin ina na ciro shi to almuhimmi ne ya bi ibn malik a alfiyarsa to sai mi bayan tanwini wa jarrin da kuma jarra jarra shine suna ya kare da wasali ƙasa duk kalmar da ha gani da wasali ƙasa suna ce in ma ba suna ba ce to ka tambaye dalili akwai dalili irin su lam yakun lil lazina ni haga fi'ili ne amma an masa jarra liltika isaki ne ne iltika ne shi yasa aka ce lam yakunil lazina saboda la yajuzu iltika ne da sukunin da sukunin bai yiwa su haɗu su biyu to sai mi wane da da kuma da ni da ikira ko a shine ka ce ya zaidu kenan ba a kiran fi'ili ba a cewa ya zahaba to wa al sannan akwai bila ƙaidin kuma al ɗin nan ba tare da sa mata ƙaidi ba ma'ana abin da yake nufi da ba duk al kowace iri ce sawawun al'ahadiyya ce alistigiraƙiyya ce kowace iri ce eh in dai kaga al ga kalma harko ko ashamsiyya ko alƙamariya to wannan kalma suna ce alistigraqiya kamar ka ce innal insana al insan to wannan al alistigraqiya ce al ahadiyya kuma mina misali al ahadiyya eh eh irin su fa asafir aunur rasula aga al ahadu zikiri eh yawwa sannan mi al ahadul huduri eh kamar mi zalikal kitabu al'ahadul huduri kenan a wajen wasu malamai to wannan al ita ake magana a kai yawwa eh sannan koda kuma ta zamo ta sila ismul mausul misali to duk dai suna ne eh a faɗan wasu malamai irin su wal'adiyati irin su wasafat to wannan alif da ma'anar allati ce eh kamar an ce wallati safafna wallati a daina shi ne wal'adiyati ɗin to ko da su dai ne wa'yannan alɗin wa'yanda su asalinsu ismul mausul ne to suna dai tabbatar da abin da suka shiga gare shi suna ne shi yasa ya ce maka wa albila ƙaidin sai ce wa isnadin bada haka kuma duk sanda kaga an jingina abu to sunana wagga ma an ce ta fi ƙarfi sama ga kowace alama in ka ce ƙama zaidun to ƙama kaga ka jingina shi ga zaidu ta jingina shi ga zaidu saboda haka ana jingina fi'ili ga zaidu ya ƙumu zaidun ka jingina ya ƙumu ɗin nan zuwa ga zaidu to wannan suna ɗi adda wannan hususiya amma fi'ili ba a yi masa isnadi sai ce mi hmm? wa'arif lima dara sai ya ce kuma wa'arif kasan lima dara ga abin da yake yayi kama da suna shine alfi'ilul mudari'u al-mudari'u bi ma'ana al-mushabihu saboda ya yi kama da suna me yasa ya kama da suna saboda suna za ka iya cewa ja a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin to haka fi'ili za ka iya cewa ya zahabu za ka cewa lam ya zahab za ka iya cewa lan ya zahaba haga ya ɗau eh lirabai guda uku kamar da suna ya ɗauki uku to shi yasa ya yi kama da suna shi yasa aka kira shi da al-mudari'u al-mudari'atu bi ma'ana al-mushabahatu zaidun dara'a amran zaidu ya yi kama da amru eh to sai malam ya ce min fi'ilin ga fi'ili bi lam da lam duk kalmar da kaga an sa mata lam to fi'ili ce kuma fi'ilin nan ka tabbatar da mudari'un ne irin su lam yalid wa lam yulad a gani ko lam yazhab hmm? yawwa lam tufidun nafi ah, tufidun nafiya walƙalma waljazma aiki uku take yi tana ɗaure tana ɗaure suna aya fi'ili na mudari sannan shine jazma sannan tana korewa sannan tana ƙalbin mudari sai ta mai sai zuwa ga madi in ka ce lam yalid ma'ana bai haihu ba lam ya zahab bai tafi ba kaga ka juye ma'anar zuwa gami madadin yana tafiya sai ka ce bai yi ba ashe labarin abu kake barawa wanda ya gabata to haza huwa alqalbu watta'u da ta'un min qamat na daga fi'ilin qamat ai salin aka sa yahi na qamat ko ta'un kenan wadda take shiga ga fi'ili mudari ta'un wadda ke shiga ga fi'ili mudari min qamat limadihi to ita kuma tana daga cikin khususiyya na alfi'ilul madi duk sanda ka ga fi'ili an shigar dan mai da ta'u ta'anis to wannan fi'ili ne me madi ko kamar gashi ne ce min qamat ai qamat hindun hindun ta tsayu wannan ta'un alamatu ta'anis ake kiranta limadi hi alam ai alam alama ce limadihi ga fi'ilun madin ita wannan ta' Hmm? yawwa kama iqtarabat to iqtaraba fi'ilun ne saboda wannan ta'u ta'anisi idza zulzilat to zulzila fi'ili ne saboda wannan ta'un ta yi kaɗai malam tun daga wuta nan Me? to shine malam ya ce waliya'u bari ɗaya ga sai mu ƙarasa baiti guda rage waliya'u sannan ya'un min khafi bihal amrun jala ita kuma ya'ul mutakallimi tana shiga ne ga fi'ilu amrin shine yace a min khafi kamar ka ce khafi ke ji tsoro eh ke ji tsoro ya ke hindu to shine yace biha in jala biha al'amru fi'ili amri yana bayyana da ita kenan ba ta shiga ga fi'ilun mudari'un ba ta shiga ga madin kama uqunuti a gani eh uqunuti li rabbik to wannan fa'ilu ne fa'ilu amrin ne ko yawwa khafi me le rabin khafi na'am mhm na'am na'am to karasa fi'ilu amrin ci gaba Nam. Nam. Ci gaba. Masha. eh? Shi kenan. Nunin kuma, can ka koma. Nam. Nam. Nam. to aina sukunu huna tunda khafi an kace eh wa aina sukun na'am to baka ambace shi ba shi da muke dai ba ai fi'lu amrin eh fi'lu amrin aha yawwa mabniyun aha ala hasfi harfi al'illati ala akhirih aha na'am na'am يو ضمير المؤنثة المخاطبة أها مبني نعم تو غبا في محل في محل رفع فاعل أها شاكي نيما أكام جيكيبا خافي أصله خافي خافي خافي إيه من إيه أغني aga akwai harfi illa don daga khafa ne eh khafa ya khafa eh fi'lu amrin mabniyun ala hasfi harfi illa ala akhirih wa ya'u wa ya'ul wa ya'ul mukhatabati damirun barizun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il to wannan shine wal harfu an kulli al alamati khala shi kuma harafi shine wanda khala ya wofinta an kulli alamati daga dukkanin wa'ancan alamomin da suka gabata shi bai da alama ko guda an tambaye wani me harafi ya ce harafi me alamarsa ya ce adamul alama da shi ne ja alariri yake faɗa wal harfu ma laysa lahu alama faqis ala qawli takun allama to wannan shine harafi shine wanda bai da alama to mai ibnu ajrum ya faɗa eh akan harafi ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li to wannan shine harafi insha Allah ta'ala saboda haka nan zamu dakata sai mu dawo sai mu tashi babu a kasamil i'rabi wato littafin nan na zata ashe ana karatu sosai ashe sai a hankali sai an ɗo dogon lokaci na hau kenan to dama tunda an ce shi an mabuɗi to kaga dole sai an yi aiki ko an ce shi ne ki eh na'am wanne bayanin za a rage wanne ka zaɓa wanne baka zaɓa ba sun ma nauyi Na'am. Zai mi? Ok, baka son yayi yawa. Shi ne yace baka son yayi yawa. Ni ban ma gane abin da yake nufi ba. Ai, har yanzu duka duka minti hamsin na mun kai duk karatun gawa. To ina yawa? Minti hamsin na gashi nan ga waya ta ira. Kowane eh? a to son ɗaya haka mu yi bebe-bebe shi kenan ɗaya a gudu a yana ni ban da wannan usulubi ai wanga mu in gida ne ma wanga karatu wata guda za mu yi mana yi ne su sun sani ai kai ne zabu kuma ai ana takaitawa tun da haka ba mu shiga alfiya mun ka kawo shawahidu ba ba mu koma dan warde ba ba mu koma abin nan da sauransu ba al'adanmu in za mu karanta irin wannan mukarana muke yi ka saurari karatun dan wardi za mu shiga alfiya mu shiga farida mu shiga ajirumiya ajirumiyan ma kala biyu mulhatul irab duk shiga ake yi saboda ko da za a soke littafin su ma waɗancan littattafai ka ɗan kama wani abu sau da haka za mu yi tattaya in baiti ashirin muka samu sai mu tsaya nan wani sati yan akwai rayuwa in mun zo sai mu mi yawwa saboda muna son a fitar da kowace matsala ya zan abinda nake so duk abinda an ka wuce an gama da shi insha Allah ta'ala to sai tambaya sai tambaya na'am to an ce yaya ko yawan na yana tambaya eh duk da haka ne mai tambaya ya tambaya sai mu rufe mu yi sallah na'am sai a yi tambaya ko ni in yi tambaya to subhanaka allahumma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته